السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da jinjina ga Allah subhanahu wataala wanda yake ba mu ikon zama a wannan guri domin amfanintan amfanintuwa da daba da kuma juna ga baki ɗaya cikin yi kallon sun tada za mu ci gaba da karatun wannan littafi na albalakatul wadiya inda kuma za mu ci gaba da mukaddima za mu tashi fa'ana sirrul balaga idan lafzin wa ma'ana wa ta'alifin shafi na goma ni ananna tumala yi su gaba da cewa fa'ana sirrul balaga saboda haka rukunni na balaga anasir bi mana arkan element na balaga domin shi ilimin balaga ya shafi lafazi ya shafi ma'ana da kuma inda za a kero lafazin cikin uslubi mai kyau mai kayatarwa mai jan hankali ta hanyar zuba kalmomi masu dacewa to anasir na balaga idan kenan za su zanto lafazin akwai lafazi wata lafazi kan shafi ilimin balaga ya shafi yadda za ka kawo maganganu cikin lafaza masu kyau daidai da yadda ya dace da ka'idojin larabci ka'idojin larabci na hau da sarfu wa ma'an da kuma ma'ana da za ta dace wata alifin lil alfazi da kuma har hada kalmomin da za ka kawo wata ma'ana ka iya musu zubi mai kyau ka ije fa'ili gurinsa mafi'ul bihi gurinsa watan kowace kalma ga irin tasirin da za ta bayar ta kula da aikin da take yamnauha ko watan wanda zai ba ta dama ta samu wani irin ƙarfi wata asirin da tasiri wa husunin da kyau a cikin zukatan masu sauraro sun madika sannan tare da bin dikin-dikin fiktiyarar kalimatil wajen zaben kalmomi wal asalibi ala hasabi mawatin kalam da kuma usluboba ta gurgudan ta kula da mawatin kalam guraren da za ka yi magana domin likulli makanin makal wa likulli makal makanin ba kowace kalma ce ake yafaninta inda ka gana ba yanzu misali idan ka je wa'azi kalmomin da suke janyo hankali su ne za ka amfani da su haka ma idan ana wajen ta'aziyya ne amma ko kaga idan ana wurin shargalliya ne wurin biki akwai lafazin da ake amfani da su kamar yadda idan ka je asibiti ga lafazin za ka amfani da su kasuwa gona ma haka to iya haɗa lafaza wanda za su ba da tasiri a zukata na masu sauraro duk wannan aiki ne na balaga kuma inda ya dace din wa mawdu'atihi da kuma abubuwa batutuwa watan abubuwan da kowane lafazi ke nunarwa wahalar sami'in da kuma kula da halin wanda za ka yi mishi magana kunga ai akwai mukhatab akwai mutakallim akwai munkir ko akwai kuma ibtida'i khalid zihini wannan zatin nafsiya da kuma interest da zai da shi wanda kake magana da shi allati ta tamallakuhum da interest a wannan zatin nafsiya da kuma interest allati ta tamallakuhum wanda watan kayatar wanda kayatarwa wanda zai mallaki duk wanda kake magana da shi wato sai duru ala nufusin kuma sannan za ta samu iko a cikin zukatansu iko na farar da wani abu na tasiri yanzu misali ta za a yi kai mutum magana ya fashe dariya kuma kai sai kai mutum magana ya fashe da kuka kaga shi wannan abu da kaga mishi yayi tasiri a cikin ya samu saitara ka samu saitara iko da daman sa shi ya tasirin tun zabin za ka gaya masa farubba kalima hasunat domin da za ga akwai kalman da hasunat fi mautin ta yi kyau a wani guri sun makanan nabiyatan sannan kuma ta zanto nabiya da kushashiya mustakarha abin ki fi gairiha a wani a wani gurinta inda wani magana aka yaba to ni in yayi shi kushe shi za'i inda wani ya magana ya samu kuɗi to wani in yayi zai ci duka ne wa kadiman kari hal'o da ba'u tun tuni daɗewa malaman adabi sun ƙi yin amfani da kalmar aidan suna ganin ta babu fasaha tare da ita wa adduha sai suka ɗauke ta ma'ana suka lissafe ta wata suka considering ɗinta min alfazil ulama'i ita kalma aidan ai malamai ne wajen mimbari wajen wa'azi su suke amfani da ita don haka in kana maganan adabi ne ko fasaha to ba za ka sa ta ba falam tajribiha a kalamuhum don haka ne ma alƙallinmunsu bai gudanantu da ita ba ma'ana ba su rubuta ta ba za ga galibi rubutun adabi ba a sa kalmar aidan fi shi irin a cikin waƙe a wani sanin ko rubutun zube hatta zahara bai nahun man kala kai sai da ta kai mota rana an samu wani ya bayyani duka tsakankanin malaman adibi ya rera wannan wakan rubba warqa a hatufin fi duha za ta shajwinsa da hatfi fanani rubba da yawa akan sami warga a wata tattabara warga bi mana alhamama wata fan tattabara duha lokacin hansi za ta shajiwin ma'abucin bakin ciki sadahat wanda ta yi kuka mana ta rera haka fi fananin akan rasa zakarat ilfan wa daharan salifa fabakat huznin fahajat hazani me yasa ta yi wannan kukan zakarat ilfan ilfan masdani bi ma'ana ma'alufan saboda ta tuna da wani da wani wani abokin wasan da ta saba da shi wadaharan kuma ta tuna wani zamani salifan wanda ya gabata ai gabiran wanda ya riga gabata fabakat huznan saboda wannan tunanin sai ta fushi da kuka dan bakin ciki wa hajat hazani dalilin wannan kukan sai ta rurar mini da bakin ciki ita ma fabuka'i rubbama arqaha fabuka'i sai zanto kuka na rubbama wani lokaci ma arqaha yakan sanya ta fira ba ta iya bacci saboda kuka na wa bukaha sannan ita ma rubbama arqani wani lokaci kan sa ni fira in kasa bacci ta tunaninta walakad tashku fama afhamuha wallahi takan yi magana takan kawo kuka amma ni bana iya fahimtar ta walakad ashku fama tafhamuni ni ma nakan yi magana ba ta iya fahimta ta tunda ba ma ba wanda yake jin yaran wani gaira anni bil jawa'arifaha gaira anni a'rifaha bil jawa saboda ko da cewa ni ina gane ta ne ina fahimtar me take ciki me take cewa ne bil jawa ta hanyar bakin ciki ta take wahaya aidan ita ma sannan ta'rifuni bil jawa tana gane abin da nake nufi ne ko tana fahimta ta ne biljiwa da bakin ciki to kaga aidan na ko to kaga anan sai ya kawo aidan a gurin da yake ba a nema amma kuma zuwan amfani da ita zai yi a gurin sai ta kyau fauza aidan fi kalmatin sai kawo aidan a fi makanin a wani guri la ya tattallaba su yaha ba wata kalmar da ta dace ta zauna kuma bayanta ba wata kalmar da ake nema su yi wannan kalmar wala taqallabu wala taqabbalu ghayru ghayru wala yataqabbalu ghayruha ba kuma wata kalma da idan ya sawo ta za a karbe ta wa kana laha min ar-rawati sai ya zanto wacce nan kalman tana da kwarjini wal husn da kyau fi nafsul adibi a zuciyan duk wani adibi ma ya ajizu an hal bayan irin abin da yake ma ya ajizu bayanu anha bayani ba zai iya zai gaza ba zai iya bayaninta ba kenan kaga shi ya kawo yana da jara'a adabiya jara'a adabiya ko kuma qariha shi'riya poetic ingenuity poetic ingenuity gashi Allah subhanahu ta'ala ya bashi irin wannan baiwa na yi amfani da kalmar aidan alhanin ko a lokacin da ana ɗaukanta kalma ce ta masu wa'azi ba ta da amfani wajen adabi amma shi sai amfani da kalmar da ta dace kuma ba wata kalmar da ma za ta dace a gurin sai ita wa rubba kalamin kana fi nafsihi fi nafsihi hasanan da yawa za ka ga za ka ga wani magana idan ka kalle shi gishi kan zaga yana da kyau khallabin kuma mai jinyo hankali ne hatta idza jaa fi ghairi makanihi har sai ta kai idan da za a zo da shi a wajen waninsa wasa ka tafi gari maskatihi kuma ya fada a inda bai dace ya fada ba maganan kharja an haddil balaga sai ga maganan ko ya fita da balaga da balaga wa kana gardan to wannan kuma kalman sai ga masu nakadi suna mishi nakadi wa kana gardan sai ya zama abin targeting abin yin wa nakadi lisihamin nakidina ga siham kibiyoyi mana alƙallun mana masu nakadi za ka kayi magana a wani guri ya dace amma a wani gurin ko idan ka faɗa sai gana ta maka gyara sai gana ta sukanka sai gana ta aibanta ka kaga likulli makanin makar kenan wa min amsila zalika qawlu mutanabi daga cikin irin waɗannan maganganun maganar mutanabi li kafurul ikhshidi ga kafurul ikhshidi fi awwal qasidatin cikin wata kasida a farkon wata kasida madahu biya da yayi be shi da ita kafa bi kamar an kafa bika da'an an taral mauta shafiya wa hasbul manaya an yakunna wa amaniya kafa da'an bika ayya ishe ke zama maka waraka kafa bika da'an ya isa ya zama maka cuta haka ne ko an taral mauta shafiya idan kaga mutuwa ta zama mai warkarwa ma'ana duk lokacin da ka samu mutuwa tana warkarwa to wannan ya isa ya zama ka wani wani cuta ganin mutuwa ko ya isa ya zama ka cuta mai warkarwa wa hasbul manaya almanaya jam'i ne na maniya mutuwa kenan ko an yi kunna amaniya to almanaya jam'i ne na maniya wahiyar mautu shine mutuwa watan mace-mace su kansu kawai sun isa su zama maka mene su zama maka manaya abin guri a ka kalli mutum ka ce mishi mutuwa ya isa ya zama shi abin guri yanzu ko karamin yaro na ai baka ce mishi haka ba wa qawluhu fi madihi kaga wannan diddiga zubin kalmomi masu kyau amma ba fasaha a nan gurin a to mutum ne da ka saba yaban shi ina ba kudi sai ka faɗa mashi irin wata rana ya fito zai wuce sai ka faɗa mashi irin wannan magana sai ka ga Allah sa makar ya zage ka wa ma taribi lamma ra'aytuka bid'atan laqad kuntu arju an araka fa atribu laqad wa ma taribi bid'atan lamma ra'aituka wato farin ciki da nayi ko kuma girgiza da nayi hanna haye kai ne na fadi yayin da na ganka ba abin kagowa bane laqad kuntu arju wallahi dama can nayi fatar an araka in ganka fa atribu sai in rera waka ko kuma in fadi kasa ta ya za a yi ka ce kawai da ganin mutum wai ka fadi kasa saboda ya ban shi ko kuma kana abin nan kaga shi mana akwai aibi ga dai shi zubin kalman yayi daidai ga fasaha wajen zuba su amma kuma ta wajen ma'ana a to yanzu kawai shikenan shugaban kasa na fitowa sai ka ce ranka shidi ai ga daga ninka kawai sai guda ta fara kama ni kaga dai ba ka soke shi bane kai tsaye ba to amma akwai aibi a nan gurin kalal wahidiyyu alwahidu yake cewa hadal baitu kaga wannan baitin wa ma tarabi lamma ra'aytuka bid'atan yushbihu yushbihu lihtiza yushbihu yushbihu listiza gaskiya yayi kama da zambo fa innahu yaqulu yana cewa ne taribtu inda ru'yatika na fadi kasa na fadi kasa saboda farin ciki yayin da na ganka kama ya taribul insan li ru'yatil mudhakat kaman yanda dan adam ke fadi saboda mene saboda ganin abin dariya ya keta ya ta farin ciki na dariya wanda ki zai sa ya fadi kasa qala bil jinni ibnu jinni ce lamma qara'atu ala abi abi tayyib hadal baiti bayan na karanta ma abu tayyib mutum nabi wannan baitin din kultu sai na ce masa haka ne ko ma zitta ala an ja'alta rajul kirdin to ai yanzu kai ka mai da wannan mutumin biri ne kawai mana fa dhahika kaga mugun da yake yasa abin da yayi sai fashe dariya wani ra'an almutanabbiya kana yagli sadruhu hikidan ala kafur zamu iya ganin kuma yanda shi mutanabbi zuciyansa ke tafarfasa hikidan saboda bakin ciki ala kafur yana bakin ciki da kafur wa alal ayyamin lati alja'atu fi madihi kuma yana ta bakin cikin ranakun da suka sanya shi ya rinka yaban ya rinka yaban shi fa kanat tafirru min lisanihi kalimatun sai ya zanto waɗansu kalmomi suna fita daga bakinsa la ya sata yi hutubasaha amma kuma ba zai iya kare su ba ba zai iya hana su fita daga bakinsa ba saboda bakin ciki wa kadiman zalli shuwara'u lima'ana kalima da can za a ga mawaka sun sukan yi tuntuɓe saboda lima'ana saboda wata ma'ana da suka kawo a cikin baitinsu ga dai fasaha ga komai amma kuma maganin a inda ya faɗa ya kwaɓa au kalima ko kuma wata kalma na sami ihim da zaka sun faɗa maimakon masu sauraro su tsaya su fahimta sai su gudu su watse fa akhrajat kalamukum an haddil balaga to wannan da yi maganin wannan waccan maganin da yi ko wannan maganin da yi na zubar da mutunci ko kuma wanda yake mara ma'ana mai kyau shikenan sai ya sanya maganin nasu ya fita daga iyaka na balaga faqad hakaw anna aban najmi sun kawo cewa wani a wani wani wani mutum ana ce mishi wani dakari ana ce mishi abun najmi dakhala ala hisham ibn abdul malik ya shiga wajen hisham dan abdul malik ko an shi dafu sai rena masa wannan sai sai rena masa wannan waka din safra'u kad kadat walamma taf'ali haka ne ko ka'annaha fil ufki ainul ahwali wai na siffanta rana ne safra'u ga ta nan fasa-fasa ita wacce nan rana da yake magana tun kanta za ka ganta fasa-fasa kad kadat gashi nan ta kusa fadawa wannan ma ta fali kai amma har yanzu bata fadan bari ka'annama fil ufki ainul ahwali ka'annaha kai ka ce ita idan ka inda za kalle ta ka annaha kai ka ce ita ainul ahwali idan wani mutum ne harara garki fil ufuki a dai daga cikin sasanin saba a gaban mutum wani a gaban shi ne fa yake faɗin wannan magana yanzu kaga wanda zai ce menene a wallahi da ni kake wa kana hisham ahwan alhanin shi hisham da aka yi wannan waka gaban sa harara garki ne fa amar bi habsi sai ce aje a kulle mai wannan waka aje a kulle shi dan banza ne wa madaha jarir abdulmalik bin marwan jarir ya yabi abdulmalik dan marwan bi kasidatin a wata kasida matalaha a farkon ta yace atasu an fu'adaka gairu sahin yaya zaka farka ko ko a zuciyanka bai farka bane fastankar abdulmalik hadha hadha ibtida sai abdulmalik yaki irin wannan mafarin waken wa galilu sai ce bal fu'aduka anta a kai ne zuciyanka biyu bai farka ba wana ulama ul'adabi alal bautiri wata rana malaman adabi sun yi ma bautiri sun yi mishi kaice-kaice an yabda a ƙasidantar saboda ya fara yin wata ƙasida yin shidu ha wanda ya rera ta amama mamduhi a gaban mai wanda yake yabo bi kaulihi yabo fa yake yi sai kuma ya ce lakal wailu bane ya tabbata gare ka min lailin daga wani dare da ta kasar akhiruhu wanda karkensa ya gajartu azaba ya tabbatun maka saboda daren da ba shi da tsawo wa abu allah mutanabi sannan kuma sun aibanta mu mutanabi kaula hufira sa ummi sayfid daula lokacin da ya wata waka yana mai ta'aziyya ga mahaifiyar ummu sayfid daula ta rasu salatun lahi khaliƙina hannutu alal wajihil mukaffani bil jamali salatun lahi watan rahamar Allah rahamar Allah salatun lahi ramar Allah khaliki na mahalicinmu kun gane ko? ta tabbatu ok afon na'am salatun lahi khalikuna watan rahamar Allah khaliki na mahalicinmu hanutu ta tabbatu watan mai kaman kamshi ta tabbatu alal wajil mukaffani ta tabbata a wata fuskan da aka samu ya mutu likabani bil jamali da kyau wai ma'ana yana addu'a ne yanda tirare yake abin kaman fatan rahama ga ga mene eh no no to wai ma'ana yadda ulaha bi annaha takunu rahmatullahi ta'ala rahmatullahi laha bi manzilatil hanutul mayyit yana fatan Allah shi mata rahama daidai da yanda wannan dan tiranin yake ga mamaci kenan ma'ana yana da adda kada da ba ta rahama mai girma kenan to dan turare to da zarar kuma turaren ya buce shi kenan rama Allah shi ma gushe gabarin ta kenan to ai kaga wannan addabi ba kabul kalibun waki ibn waki yake cewa in wasafahu inna wasfahu umm al-malik bi jamal al-wajhi gana muhtar yanda ya siffanta ta ya siffanta umm al-malik wannan sarki saifin daura yanda ya siffanta mahaifiyar wannan sarki saifin daula da kyan fuska gane muktar gaskiya wannan ba zababban al'amari ba ne matan bai kamata a ce an irin wannan ba wafil haq bisa gaskiya dai an mutanabbi kaga shi mutanabbi kana jari'an mutum ne mai karfin zuciya fi mukhatabatul muluki wajen iya magana da sarakuna a gaban kowa zai iya rera waka kuma cikin sauki da ɗabi'a lafiyayya wala'alla wala'alla li'azami nafsihi aka ne ko mai yiwa ma saboda girman kansa ne li'azami nafsihi saboda girman kansa ne wa abakariyatihi da kuma jaruntansa sha'anan wajen matsayi fi hadha shuzuz ya zanto ya zanto ya zanto ya dai ya zanto akwai karancin irin sa wato ma'ana yake da irin wannan shuzuzi din watan ta iya yiwa kila saboda jarunta ce da Allah sun ta'ala ya bashi yasa ya zama ya zama shaz ya zama babu kaman shi gashi da iya wake in zamba ne a zamban wani lokaci kuma in yabo ne a yaban idan labudda libaligi awalan saboda haka wajibi ne ga shi mai balaga farko dai mai tafkiri fil ma'ani kafin yi magana ya kula ya yi tunanin ma'anonin da yake son ya kawo Allah ta ji shi fi nafsi wanda take kai komo a cikin zuciyarsa dole ne ya yi tunanin waɗannan ma'anonin ɗin wa haza ya ji ba an tukuna sadika to wannan ya waje ba ma'anonin da ke cikin zuciyarsa santo na gaskiya ne za ta kima masu kima masu daraja wa kowa da ƙarfi ya zaharu fi fi ha atharul ibtikar wanda asar a watan tasiri na rigirgi a kawo wani ma'ana zai bayyana a cikinta wa salamatin nazari da kuma kubutuwa daga duban mai duba ballantana ya suka wadda katin zauki da kuma daɗin ɗanɗano wanda ke sai an bi shi ne za a iya gana ka dikin-dikin fitan sikil ma'ani wajen iya jero ma'anona wa husn tartibiha da kuma kyan tsarinsu ashe kaga kenan zaka yi magana dole sai ka tunani me zaka ce fa idza tammala hu zalika idan ya kasance yana da hakan wato ya sami hakan to amida ila ila al-alfaz al-wadiha sai kuma ya karkatu domin zabo lafuzza masu bayyanannu al-mu'athira masu iya tasiri ga zakatan duk wanda duk wanda ya saurara al-mula'ima wanda kuma za su dace da halin da ake ciki fa'allafa bainaha sai ya har hada tsakankanin waɗannan lafuzan ta'alifan wani irin hadawa yaksibu ha jamalan wanda zai bata kyau wa kowa da ƙarfi ta yadda idan yi magana sai an kalle shi fal balaga laysa fil lafzi wahdahu saboda haka balaga wai ba ta takaici ne akan lafazi kawai kadai ba wala fil ma'ana wahdahu ba kuma ya shafi ma'ana ne shi kadai kawai ba walakinnaha atharun sai dai ka sani ita balaga tasiri tana da tasiri walakinnaha atharun balaga wani zance ne wanda yake da tasiri wanda yake da tasiri lazimul lisalamati ta'lifa hadaini wanda yake lazimtar da kubutuwan waɗannan abubuwa guda biyu su yake su ne mai nike nan ya zanto an samu an sami jama'al da kuwa tare da ita ya zanto ta sami afon lissalamatu ta'alifi hazaini watan amintuwan haɗuwan waɗannan abubuwa guda biyu wa husnin su jami'a sannan kuma da kyan saƙa su ko har haɗa magana ɗin a cikin har haɗa lafuzza wanda zai ba da tasiri a cikin duk maganin da zai Allah ka samu dace so insha Allah sun ta'ala idan Allah ya kai mu sai mu tashi da hadha ya hasuni bika an ta'rifa shay'an min al-uslubi zai magana ne akan zasu magana ne akan asali insha Allah Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan aiki da shi wanda ne kuskure Allah ya fahimta din kuskure ne ba mu kun gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu